بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na talata, 21 ga watan Ramadan, ijiran mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu, daidai da 29 ga watan Julai, shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'ati samawi addal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تاليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرهيلي الله مدوكين سلكي مي ساكيا دار خيري za mu tashi inda malin ya ce wa fi riwayatin lilwaƙidi a wata ruwaya da alwaƙidi ya kawo ya ce falamma balagal arabu wa fatu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da labari ya iske larabawa cewa annabi Allah ya yi mai rasuwa wartadda manirtadda anil islam cewa an samu matsala wasu da suke ridda sun riga sun yi riddan sun bar musulunci ƙala abubakarin sai sayyidina abubakar ya ce li usamata rahmatullahi alaihi ya ce ma usama unfuz ala wajhika alladhi wajjahaka bihi وجهك فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yace kama hanya ka tafi inda annabi ya tura ka wa akhadha an-nas bil khuruj sai mutane suka kama za su tafi wannan sojoji na Usama wa askaru fi mawdi'ihim al-awwal wanda dama sun yi sansani a sansanin da suka yi tun na farko a lokacin da annabi ya umarce su da shirin da aka ce su shirya su tafi. Wakaraja Buraida Billiwa Buraida ya fito da tuta na yaƙi, hattanta ha'ila mu'askarihim al'awwal har sai da ya je inda wannan sansani nasu yake. wa kharaja sai ce fashakka ala kibaril muhajirin al-awwalin ganin abubakar ya ce wannan runduna ta tafi sai hankalin muhajirai na farko sai da gunzuma ya tashi shine sai yake cewa wada khala ala abi bakarin umaru wa uthmanu wa sa'd ibn abi waqas wa abu ubaidah ibn al-jarrah wa sa'id ibn zaid to sai waɗannan manya daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka shiga wajen sayyidina Abubakar Umar da Usman da Sa'ad da Abu Ubaida da Sa'id faqalu ya khalifata rasulillah suka ce ya khalifan annabi innal araba قد انتقدت عليك من كل جانب kana ganin irin yanda larabawa ta kowane fanni suka warware musulunci suka warware mubaya'a suka balbance suka lalace wa innaka la tasna bi tafriqi hadha al-jaysh al-muntashir shay'an suka ce tura wannan runduna da kai ba wani amfanin da zai maka cewa a ji a yaƙi wasu romawa ga nan cikin gida kuma al'amari ya lalace ba abin da za ka fa'idantu da wannan ij'alhum uddatan li ahli ridda muna ganin wannan rundunan ka sa su dawo ka mai da su kayan yakin waɗanda suke ridda ma'ana ka tattale su a tinkaru waɗannan da suke riddan tarmi bihim fi nuhurihim in sun yi ƙoro za su yi abin da ba shi a yi amfani da wannan runduna a tunkuɗe su. Wa ukura matsala kuma na gaba, la na'amanu ala ahalil Madina, ba mu da aminci cewa mutanen da suke Madina an yogara alaihim, cewa za a iya kawo masa hari, ko ta ko'ina. Kafiran da muka yaƙa a baya za su iya ganin tocin da mun samu matsala. to za su iya kawo mana hari kai tsaye wafiha azzarari wannisa kuma karkamanta cikin garin nan matanmu da 'ya'yanmu baki ɗaya suna ciki a ce an kwashe mutane baki ɗaya an yi bajen gari da su to ai akwai matsala fa sai ce falawis ta anaita legazwin rom da dai za ka natsu a bar wannan yakan waɗannan romawan hatta yadribal islama bijirranihi har a waye gari musulunci ya kafu da katangan shi gam wata odar riddatu ila ma kharaju minhu waɗancan da suka yarda a iya dawo da su inda suka fanɗare ɗin, au ya niya humus saif ko kuma ta kubba su ƙarar da su. Kun gano wannan? Mu tsaya mu tunkari matsalan cikin gida, waɗannan da suka yarda mu iya dawo da akalansu cikin musulunci. Idan ba za su dawo ba kuma, to ta kubban musa karar da su in muka daidaita al'amari to ma tunkaru waje ina fatan mun gano wannan da kyau to sai yake cewa sun mataba aka usama hina izin in wannan ya tabbata to sai ka aiki usama wa nahanu na amanin rom an tazhafa ilaina yace muna tsoro wai cewa mutanen Rum za su iya kawo mana wani barazana ne? Ina fatan mun gano wannan da kyau. Kun ga waɗannan Rumawan da fa ke murnan sun ci nasarar yaƙi ne fa, da aka ce gulibatin Rum su ne fa. Kuma kalli sanda aka ce su da yaƙi sabai suka shiga damuwa, sanda sabai suka ci yaƙi kuma aka yi murna, kuma ga su su ne fa aka yi jeshil umara da su suka kashe Osama ɗan Zaid. Usamatu ɗan Haris ko Zaid ɗan Harisa su suka kashe Jafar ɗan Abu Talib suka kashe Abla ɗan Rawaha suka yi ma musulunci mugun ɓanna. Shi za shi maƙiyinka ko kullum kawai maƙiyinka ne shi. Ina fata mun gane. Me yasa a can aka yi murna wata siyasa ce. Shi za jama'a ku rika fahimta kar ku rika ɗabi'antuwa ɗabi'a irin na yara. Shi yaron ya fuskanci nan ko? ko mutuwa zai nan zai ci amma mai hankali shi ne wannan makin shi ne to sai kalli wani yanayi zai iya mai da shi matakala ko makata ya cin wata manufa sai ci gaba da abin da yake yanzu a goyi bayan rumawa a maka ita ce siyasa kyakkyawa Allah bai san za a yaƙi da su ba ne ya sani amma siyasan wannan lokacin haka ta hukunta ina fatan mun gano wannan da kyau to kuma gashi yanzu ana rigima da su Allah shi kiyaye falamma stawaba abubakarin minhum kalamahum yayin da abubakar ya gama jin maganganun su duka qala sai ya ce hal minkum ahadun yuridu an yaqula shay'an to na ji abin da kuka faɗi shin cikinku akwai sauran wani mai magana? ƙalula suka ce a'a kada sami ita maƙalatana mu ka ji maganarmu da kuma irin shawaran da muka kawo waƙala sai ce wallazi nafsi biyadihi ina muku rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi law zanantu anna sibaa yace da zan samu tabbacin ga kura da karnuka da sauran dabbobi dakarun cin nama ta'akulu ne bil madina za zo suna yagan nama na a garin madina la anfastu hadha al ba'th ya ce wallah sai na tura wannan rundunar ga dai a ce dabbobi sun zo suna ya gan naman mu suna ci kuma rundunar nan ne kaɗai za ta iya kare mu daga wannan haɗarin ya ce wallah sai na tura ta ta tafi sai dai korayen su cinye mu wala bada'atu bi awwali minhu ya ce wala bada'atu bi awwali minhu ya ce abinda ba gwamnati na za ta fara shine wannan runduna na Usama shi zan fara turawa dole abin da kuka faɗi gaskiya ne amma ba za a yi ba wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yanzilu alaihi alwahyu kai ina hankalinku yake jama'a manzon Allah ne fa Allah madaukin sarki ke saukar mashi da wahayi minas sama daga sama ya ƙule yana cewa unfudu jaisha usama yace ku aika wannan rundunar na usama to magana ya kare wannan za mu aika ba makawa jama'a yanzu waɗannan da suka kawo shawara ga sayyidina abubakar ƙananan mutane ko su ne manyan garin ba su ba ne amma abubakar bai ɗauka ba sau da ba daidai ba ne wai yanzu jama'a muna zaune muna yin addini nan muke karatuttuka da ku muke komi sai mutumin da shi tun da yake bai taɓa ma zuwa inda muke karatu ba hasali ma fata yake ya karatun zai samu matsala sai zo sai same ni kaɗai a ofis mala ya kamata kaza kaza kaza sai kawo shawaran da in muka ɗauki rabin ta muka yi aiki da ita ba ma da awonmu ba mu kanmu sai mun rushe sun ce gaskiya ne wannan shawara naka kayi kokari da ƙwazo wajen zuwa da ita amma ba za a yi ba jama ni ban ga dalilin da zaka gaya min magana ka tashi ka tafi na yadda daga ba in yi sabanin abin da ka gaya min a gaban ka zan gaya maka ce ne ba zan yi ba mun gano wannan da kyau ba zan yi bane kwata kwata saboda me saboda abin da ka kawo ba daidai bane zai kawo min matsala shi fa wanda ya kawo shawaran spill over ne ba shi na islamiya ka fahimci wannan da kyau ko islamiya ko aji uku bai gama ba malaman suka la'arantar wai sai ya zo wai a yanzu da muke da awa irin wannan sai ce wai na da shawaran abubuwan da ya kamata da awon ta ci gaba da shi kuma a lokaci ɗin mummun san yana alaƙa da miyagun 'yan ɗarika da miyagun 'yan shi'a da kiristoci su suka kewaye shi su kuma waɗannan maƙiya da awonmu ne ɗari bisa ɗari muna da aminci ba su ke mai barbaran tunani ya kawo mana don mu rushe ba muka ce ba mu yadda ba sai a rikabi gida-gida ana samun mata da yake su kwakwalwansu akwai ɗan motsuwa a cikinta ai ba sa jin shawara ne ai an gaya musu kaza-kaza ita kuma da yake dama injin markaɗen gulmaci tana son dama ta ji irin wannan magana shi kenan sai ɗauka ci gaba da bazawa a madadin ibadunki baki ɗaya. Tambaya a nan, wai lokacin da muke da a wannan shekara 20 da ya wuce, me gudunmuwan shi na ci gaban da awon ko rashin ci gabanta, babu fa, sai yanzu. To, irin waɗannan abubuwan da muke karanta ko jama'a, shi ke sa in sun kawo mana shawara sai mu auna da abin da ya faru ga magabata. Kamar yadda na ɗauko muku bayani jiya a karatun littafin Ilamul Muwakki'ina ne. cewa mutanen sun kasa fahimtar mu suwaye ku gano wannan nake ku mun ce za mu bi alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai kun baje abin da muka ce to kuma cin da haka muka ce ko to za mu ta binciko irin waɗannan abubuwan kenan shin da matsala kaza ta taso ya annabi da sahabbai suka yi to irin yadda suka yi shi muke fatan mu yi to ku za su ta samun matsaloli da mu cin da ba su san masharabinmu ba kuna fahimtar wannan to kuma ya kamata ku rika fahimta sai a same ka sai a maka daɗin baki sai a ce kaga da malam zai ɗauki wannan shawaran to da ba haka ba muna ɗaukan shawaran sai su koma da gaba sai ce gashi nan ba ka za ka ɗauko shawara aka kawo mana shawarar mu matsu mana kuɗi sai mu zo sai mu rika sana'a da kuɗin muka yi sana'ar riban sai mu rika ɗaukan ɗawainiyar masallaci da shi ne dariya ya ce ku yara ne ba za mu yi ba zuwa aka yi aka ɗaɗɗana tarakuna na magana da kaimarori na hangen nesa muna fara wannan sashen haɓa an gaya muku ba dama da ku ne suke samun jalin da suke kaza suke kaza daga nan sai a mana kwanta-kwanta sai na ce da taro sisin da ake samu da shi za a ci gaba da yin addinin duk wanda a cikinku ba zai taimaka ban ana neman taimako kar kai ƙara bayarwa don kafin yi wayo da muke addinin mun yi nasara yi wayo muka koya mai addinin muka ci nasara yanzu ba shi mun ci gaba da cin nasara menene zai cutar da mu akwai ba abin da zai cutar da mu ina fatan mun gano wannan da kyau isa ina son ku rika natsuwa kan wannan yanzu abubakar ya ce ba za a ansa shawaran ba kuma ya dauka kun ji sun je suna zagin shi inda za ka sa akwai manufofi ne kuma ni ko yanzu akwai masallatai da yawa unguwan wanda suke gudanar da al'amuransu jama'a na je na ce zan ba su shawara sai abin da muke yi kai ba ruwanka da mu fa adawa muke adawa kake da mu zage-zage mun shaji iri-iri kana cikin manyan makiya ne namu sai an jima sai kuma ka ce wai kai kana da shawara da zaka ba mu an yi amu ba wawaye bane bai kamata mai taka tsantsan ba ya kamata mai taka tsantsan kila kwanta-kwanta kake son kai mana ina fatan mun gano wannan da kyau na kawo muku wannan ne domin ga Abubakar an kawo mai shawara kuma an haska mai illar abin da suke gani kuma ya gani amma sai ce cin da annabi ya ce shi ke yana na akan bakan shi to kaga cin da annabi ya ce na akan bakan shi dinnan to mu ma akan haka muke a daina zuwa na keɓe ko ana muku ƙarere a kanmu ko a aiko ku da magana a ce ku kawo mana wallahi jama'a ba za mu ɗauka ba in ya saba masharabinmu yana saba mu abin da muke tafiya kan shi wallahi ba za mu dauka ba ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu irin waɗannan wawayen fa da suke zuwa suke cewa sun kawo mana shawara jama'a kun san Allah kaga wannan sunan da na faɗa na ce wawaye haka fa nake daukan su kai mai kwazo mai hankali wawa ya kawo maka shawara ka dauka kai ma ka zama mai kenan ku ce wawa a'a yau ɗin na unguwan nan fa a can gangare yaro ne aka ce ahalus sunna ne a masallacin ahalus sunna yake sallah yanzu ake gaya min sai Allah ya mai rasuwa yau ɗin nan sai dangin shi ‘yan bid'a ne sai suka ɗauke suka kai shi masallacin ‘yan bid'a suka mai wanka suka mai sallah sai irin waɗannan wawayen suke cewa kai ku je ku ba ai duk ba komi wai waɗannan ne za su kawo mana shawara na farko inda ɗalibi na ne a nan ko ba gidan yan bida yake ba ko zawuyen yan bida ne Allah su da kan za su ɗauko shi su kawo shi nan su da kan shi ba duka ba zagi cin da sun ɗauko daga mun kara mata karo mun nike ta ba ɗaya ba biyu ba wannan muka nemo makan mu yanci za a mutu za su kawo mana gawa mu ne da kansu ba sai mun nema ba in ko suke ganganci to abin da zai biyo baya sai sun yi nadama dama ba su taɓa yin haka ba ba duka ba zagi amma kuma akwai maganganun da sai sun ja ma kansu matsala na farko dai za mu yi wa'azi mai zafi za mu yi musu tonin silili sannan kuma sai mun sake sallan sannan na uku ma ba su ma fa isa su yi ne ba na dade ina gaya ma ustazanmu ku idan ƙwanjinku bai kai ba kar ku fito ku ce za ku yi wasu abubuwan karo da karo wallahi sai rago ɗan akuya hawa mala da an sanar da su cewa ɗalibi na ne zan zo mai sallah ko duk watsiya za su yi a wajen wallahi malam ba wanda zai je wajen duk watsiya za su kai in shehun ɗariƙa ya mutu an gonan na ce ne zan mai sallah nan za su kawo shi dole don su nemi zaman lafiya kawai ila ba maki in mun binne sarƙa satan jiki daban-daban suna zuwa makabartan suna mai asalin masallan za su yi sai daban jama'a ba dan da muka tsaya muka shata daga aka buga aka gane aka yi walƙiya kowa ga kowa ba za mu samu wannan yancin muna kallo wannan yancin ba zai samu ba to amma su kasa abin da suke so ne wasu suke kowa ya yarda da su kuma su tafi tare da kowa to ga abin bala'in da suke fuskanta kenan da ba ta mun gano wannan da kyau bala'in da suke fuskanta kenan su ba san a ce wasu masu zafin ra'ayi ne irin mu su sun masu sassauci ne to sai su tafi isra'ila can da take neman masu sassaucin ra'ayi sai zauna a can yanzu sai na abubakar a wajensu za a ce mashi mai kenan ku ce wani mai zafin ra'ayi amma ‘yan shi'a ba ciya suke a wabakar rago ba ne, talasuru ko ba ka suke ce mashi ba, rago talasuru zai iya wannan abin? Wai annabi ya tarbiyyar mutum, wani arne alade, wai zo na ce mashi rago talasuru matsoraci, annabi ya tarbiyyar mutum. Jama kuna fahimtar wannan, wai kuma haka iya sauraron wannan mutum ya ɗin. su fa irin waɗannan wawayen da nake gaya muku masu cewa suna kawo mana shawara ba ma ɗauka sun taɓa zuwa sun ce wai gaba ɗaya mu daina magana akan yan shi'a na ce to me hana ka ce in koma kirista kawai rika zuwa coci a wusasa kawai shi kenan ni in zo karatu ban yi magana kan aƙida ba a kawai ka siyo cross da janjami shi kenan ba yanda za a yi karatun addini ban yi magana kan aƙida ba ko me nike karantawa sai na yi magana kan aƙida kuma duk wani matacce daga baya sai na gane shi shugaban wanda suke wannan hayaniyan akwai wani ɗan shi'a da ke zuwa gidan shi hira kuma ko yana nan ko baya nan ya kalle ka to irin wannan su ne suka je suka gina mai wannan muguwar aƙidan da yake gaɓo ne shi sai ya ɗauko ya zo ma irin mu wayayyu ko ya zo mana da shi ina fatan mun gano wannan da kyau mutumin da tun da ya taso ni na san bai karatun addini ba bai karatun zamani ba bai shiga wata daga ta rayuwa ba tsukin yan jihohin da ke kewaye da jihansa kawai ya je don in na rantsi bai taba zuwa lagos ba ko wajen inyamaran nan ko ka fara ba zan yi ba bai san kowa ba ko da ya je ya mata irin leƙen ne ne aka yi da gudu bai shiga ya fita ba ballanta na ya je waje ya ga abubuwa mutane su gan shi hudda da mutane siru fil ardi fanzuru bai yi ba to wai ni da na gani aka gani wai zai zo min wai da shawara wannan wannan gaban shi sa jama'a ku daina kawo mana irin waɗannan abubuwan ai malam an ce ba ku jin shawara ne ba ma ji yanzu nan sai yadi Abubakar shi ma bai jin shawara ne amma gashi karara ya faɗi cewa annabi ne Allah ke saukar mai da wahayi yace mu tura rundunar ya ce wallahi ko da matsalan zai shafe ni ni halifa ko Allah sai dai shafe ni amma suna tura wannan rundunar jama kun fahimci wannan abin da abubakar ya dauka to kun ga matsayin da muka dauka a da'awa wallahi shi ya zaunar da mu lafiya a masallacin nan ina gaya muku inda mun bar kofar mu abu dago Allah sai sun mana illan da sai mun kai inda muke son mu kai mun waiga sai mu ga bayan gaba ɗaya ya warware. A unguwan nan ne jama'a fa aiki ya taso za a aikin gayya. An ce ina daga masu ba da shawara na ce kun ga 'yan siyasan nan na fi ku sanin su duk ina hudda da su suna hudda da ni. Kar ku nemi taimako a wajen su ku rabu da su. Ku yi ta tatsan mutane cin da mutane suna kishin abin. Ku yi ta yi. ‘yan siyasan za su kawo muku gudunmawa a wulaƙance a saƙe daga kuse su kuma ku yi harkan ku ba wanda ya sani cikin girma da arziki. Sai aka ɗauko wancan kalmar na ban jin shawara da ƙiyayyen da waɗancan wawayen suke ma da'awarmu nan ba ni suke ma ba sai suka ce ku zo ku an so taimakonku suka je suka ansa da yake Allah shine almusawwir sai suka yi wauta suka je gidan rediyo suka yi babatu mutane suka ji kawai shine sai mutane sai suka rage hannunsu aka yi aka yi a nemi taimako aiki ya karasu aiki ya kiyuwa gashi nan kamar yadda ubanmu duka yake cewa aiki ya horu kuma ya yi tsaye wai saboda ƙin Allah sai aka koma ga ce wai ni na hana mutane wai su taimaka. To, kaga a wani fanni guda, waɗanda suka san wake shugabanci da jagoranci da sai a kalle shi a ce, ashe ku banzaye ne kuna faɗa da mai jama'a? Ashe ya isa, ashe duk gayyan ku gayyan banza ne ba mu yi da ku, mu shi ne namu, cin da ya isa ya hana. Wai an yi haka ne a zagan a ci mutunci na, a lokaci ɗaya kuma suka bani ƙatin kiredit. wanda ina muku rantsuwa aikin da suka ɗauko har gwamnatin jihar Kaduna ta nemi ta kawo gudunmuwanta. Domin abun kunya ne suka yi wanda yankin kowa a Najeriya yana bin wannan hanyar. Ba su yi ba, ni kuma an gaya min na ce ku yadda saboda gwamnatin jihar Kaduna jam'iyyanta daban waɗanda ku je bara a yansu daban suna da matsala ku nuna ba ku tare da waɗannan da za su san maku ala koro. ku je wajen wanda jakan na hannun shi ne sai ya maku abin da za ku yi alfahari sai suka ƙi to jama'a yanzu an yi kunnin doki sun ban shawara ban ji ba na ba su shawara ba su ji ba to me na zagi jawabin kano wanda da kyau shawara suke ban rusa addini na ƙi su kuma can na ba su shawaran da za su ci gaba sun ƙi kuma Allah sai ya nuna masu gazawansu da suka ƙi amfani da shawara ta sai gashi kuma sun kasa abin cewa da kyau ko ni na san maganar zan faɗi gobe za su yunkuro sai sun ƙarasa koda da taksin kansu ta ba ta gano wannan da kyau in zara su na kasa gano wannan shirman mu muka ba da shawara ga abin da za a yi saboda 'yan siyasan nan mun san su sun san mu kun san ha'incin da suka yi mana ba su ba mu ko taimakon taro ba suka je suka ce sun ba mu taimako na fasan su kuma yadda suke ƙaunata da tsorona tare ka haɗa soje ɗaya ba su ji tsoron yin man ƙarya da ha'inci ba sai kai da ba su ƙaunanka ba su tsoronka ku da yawan gwanan ne kun san matsalar da ke faruwa na fata mun gano wannan da kyau kuma nan za a zo a ce in sanar kuma zan sanar ɗin kuma sai mutane sai su kifi tasi abin da ake so saboda sun kasa fahimta wancan abin da suka je suka an so ko sai mutanen unguwan kaf suka fassara in sun ce dubu ɗaya ka ba su mutane sun ce dubu ɗari ne in dubu ɗari ne sun ce miliyan ɗaya ne wannan ya zubar da mutuncinsu suka kasa fahimta kuma sai a ce mu ja baki mai shuru kuma muna da 'yancin mai magana kuma ni fa a ƙungiyar masu aikin an ce ni mai ba da shawara ne to sai ne aiki irin na 'yan siyasan duniya wayayyu cin da mun ba da shawaran abin da zai kawo ci gaba an ƙi sai na sauka kan mukamina kasan kasan da ta ci gaba haka yake in minista ya yi abu wani abu ya faru sai ce ya sauka haka ne sun ce na sauka da yake gidadawa ne sai suka yadda da saukata da wayoyin mutane ne sai su rubuto takarda su ce ba su yadda da saukana ba in ina son in sauka ba da baki zan faɗi ba cin da sanda aka bani mukamin leta aka rubuto man tana nan a hannuna cewa an bani mukami kaza gashi gashi an ban sai na kira su na gaya musu da baki da yake ƙidahumai ne sai suka yi dada sai su rubuto leta su ce wannan maganan banza ne in rubuto ina fata mun gano wannan da kyau sai suka yi da saboda wancan ƙiyayyen da suke ma da'awarmu sai ta tabbata a filin Allah dama an kosa to kuma gashi to jama'a mutumin da yake kinka addini sai kawo maka shawara ka dauka saboda kai kidahumi ne dan uwan shi to waɗannan fa masoyan Abubakar ne a addini da rayuwa amma sun kawo shawaran da ta saba ma ta annabi ya dauka to jama'a ba a saba maganan annabi dan shawaran kowa to haka kuma ba a kawo wani fatawa ko wani ijtihadi ko wani hayaniya a ce za a yi karo da shi da ra'ayi ko abin nan hadisin manzan Allah ba a haka yamma na so in cinye lokacin ne dama don in gwama muku abubuwa da dama don da yawan ku kanku bai waye ba game da irin waɗannan abubuwan da ake faɗi wani kawai zai ga ai shi malam an ce ya cika kaza ya kamata ya kaza to barin dan wayar da kanku shin da mun zo daban da ya kamata a wayar da kan naku ina ganin kamar kun fahimci wani bai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum